بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan safiya ta ranar asabar safiyar 24 ga watan al-Muharram shekarar Hijira 1447 wanda ya dace da lissafin 19 ga watan Yuli 2025 wannan shine darasi na 25 cikin jerengen darussa daga littafin Qa'idatun fil Mahabba wala 24 ne darasi na 24 ne wannan ko idan lissafi na wannan wannan shine darasi na 24 daga cikin littafin ƙa'idatun fil mahabba wallafar al'imamu shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyya alharrani allah ubangiji ya gafata masa ya mishi rahama wannan littafi yana magana ne akan wato bahira ta ƙauna da soyayya da alaƙarta da tauhidi da alaƙarta da imani da kuma abubuwan da suka dace a lura a fahimta game da haka da kuma abubuwan da suke kurakurai a cikin yadda mutane suke mu'amalantar ƙauna da soyayya ibn taymiya Allah ya gafarta masa yana mana magana akan ainihin wato a a laifukan da mutane suke aikatawa ta fuskar kauna da soyayya ta yadda suke saryawa rayukansu da zakatansu kaunatar wani abu koma bayan Allah kuma ma har su wato jirkita wannan haramtacciyar kauna izuwa ga abin da yake kama da halas har ya zama tsakaninsu da halas ɗin akwai tajanus akwai kamantakekeniya ya kawo batu game da wato daduro da karuwanci da auratayya irin na jahiliya waɗanda duka sun saba wa tafarkin musulunci da kuma wasu abubuwa da suke da alaka da wannan to a ƙarshe sai yake cewa abu mafi haɗari kuma shine yin jinsin irin waɗannan ɗabi'un da tunanin cewa ma addini ake kamar yadda wasu daga cikin wato masu bin tafarkin sufaye da tafarki na bata suka nutse cikin irin wannan ɗabi'a da wannan mu'amala mummuna za mu tashi inda yake cewa wa akhfa min dhalika mu'akhatu kathirin min ar-rijali li kathirin min an-nisa'i aw li kathirin min as-sibyani wa qawluhum inna hadhihi mu'akhatun lillahi idza lam takun al-mu'akha ala fi'ilil fahisha ka zawatil akhdani yace wa akhfa min zalika mafi buyuwa wanda ya buya wanda al'abinda al'amarin sa ya buya na hukunci fiye da waɗanda aka ambata a baya shine mu'akhatu kathir min ar-rijali kasamu mazaje da yawa suna yin wato hulɗa li kathirin min nisa suna wata mu'amala da mafi yawa daga cikin mata aw li kathirin min as-subyan ko suna mu'amala ta ƙauna da soyayya da wasu daga cikin yara masu yawa wa qauluhum kuma suna cewa inna hadhihi mu'akhatun lillahi su wannan hulɗa da suke da mu'amala suna yi ne don Allah suna ganin wani wani abu ne cikin biyayya ga Allah idza lam takun al mu'akhatu ala fi'lin fahisha tunda matukar ba wai suna yi ne don aikata alfasha ba kawai suna nuna musu ƙauna ne da soyayya da bege da ji da su a zuciyarsu da nuna musu kulawa ka zawatil akhdan kamar yadda masu daduro suke yi ba fa hada alladhi yudhirunahu lin nas alladhina yuwafiqunahum wa yuqirrunahum ala zalika yace wannan shine abin da suke bayyana wa mutane wanda mutanen kuma sukan yadda da su su bar su akan haka wa yarawna kulluhum anna man ahabba sabiyan أو امرأة لصورته وحسنه من غير فعل فاحشة فإن هذا محبة لله kuma suna ganin cewa wanda ya kaunaci wani yaro ko wata mace kawai dan kyakkyawa halittar su ba wai dan wata mu'amala ta fasikanci ba wannan cikin kaunar Allah wannan shine inda shedan ya rikita musu tunanin su mutum ne ya ga wata yarinya kyakkyawa wata budurwa ko wata mata mai kyau ko wani namiji kyakkyawa to a cikin wannan tafarkin nasu na sufanci to sai ya sanya wa kansa ƙaunar wannan matar ko ƙaunar wannan yara don kyan halittar wai a haka wannan ƙaunar wani babi ne na yaba wa Allah akan kyan halittarsa bai nufaci alfasha ba bai nufaci wata barna ba amma dai zai dinga bege da kulawa da ambato ga wannan kyakkyawar halitta to abinda suke bayyana wa mutane kenan a cikin karatunsu na wannan tafarkin ko mutane sai suka amince to ai wannan ba komai wannan yana cikin wato wato abin nan tafakkuri inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahar eh wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila wannan yana daga cikin wato fuskokin da aka samu irin wannan mummunan tafarkin to anan maka kwana ko zamu tashi ne yake cewa fa hadha min ad-dalali wal ghayyi wa tabdil ad-din wannan bata ce kuma wato ta'addanci ne da karkata kuma canza addinin Allah ne haisu ja'ala ma karihahu Allah mahbuban lillah yayin da ya sanya abinda Allah ya hana yace kuma abu ne da Allah yake so wa huwa nau'un min ash-shirki kaga wannan nau'i ne na shirka wal mahbubul mu'azzam bidhalika taghut wannan abin da ake so ake ta girmama shi da girmamawa ta saba shari'a Allah ya zama taghut Allah ya hana wato abinda Allah ya ce kullum mu'mina yaghuddu min absari su dintse harshen su kar su kalli komai sai abinda ya halasta gare su kar su nuna sha'awa komai sai abinda ya halasta gare su shi kuma ya ce ma a addini ne wadhalika anna atiqada anna tamattu'a bil mahabbati wan nadhari aw naw'in min al mubasharati ila al mar'ati al ajnabiyyati was sibyani huwa lillahi wa huwa hubbun fillahi kufrun wa shirkun yace domin tunanin kudirce cewa jin daɗi da ƙauna da kallo ko nau'i na mubasharanta na runguman wata mace ko wasu yara ƙanana macen ajanabiya kuma wai hakan da sunan don Allah ake yi wannan shirka ne da kafinci irin da abin da zaga suna idan ana maulidi ce wannan ga ga wata a ce sunanta ko ta annabi ko ta manzan Allah maza su ta kai mata bara da sauransu suna ambatan kalmomi na fasikanci da rashin mutunci kuma a cire da sunan addini ne ka atikadi anna mahabbatal andadi hubbul lillah wannan daidai yake da wanda ya tsammanci cewa ya kudurci cewa kaunar abokan shirka Allah gumaka din nan wai kaunar Allah ne wanda muka ji a bayo hibbuna hunka hubbillah wa anna ijtima'a wa anna al-ijtima'a alal fahishati ta'awun alal birri wa taqwa da kudurci cewa a haɗu ai ta ai alfasha wai aikin aikin addini wa annal iqamata ala zalika bil ibadati hiya ibadatu lillah kuma a tsayi akan wannan da da tunanin ana ibada wai bota Allah ne wa nahu zalika da kamancin wannan fa atiqadu anna hadhihi al umura allati harramaha Allah wa rasuluhu tahriman zahiran annaha dinun lahi wa mahabbatul lahi naw'un min ash-shirki wal kufri wannan abubuwan da Allah ya haramta mu'amala da ajnabiya mu'amala da yaro da wani kauna da wane ne da irin waɗannan bege na barna da Allah ya haramta su sai wani kuma haramci wanda yake mabayani sai wani kuma yazo yana yi kuma yace wai addini ne to wannan shirka ne da kafirci kuma gare kunu minha min khafiha ashiya'u turawwiju turawwaju ala man lam yablughu al-ilm yace sannan kuma a cikin wannan barna a ciki akwai wasu abubuwa boyayyu waɗanda suke ake ake tallata su ga wanda ilimi bai kai gare shi ba kamar shi tabaha ala kathirin min al-ulama wal ubbad wato a wannan abin da ake mutanen da suke jahilai sai su dauka da gaske alkhairi ne ba su iya tantancewa ba kamar yadda aka samu wasu cikin malamai da masu tsananin bauta suka dauka annastima'a aswatil malahi takunu ibadatan lillahi suka dauka cewa sauraron kada kade da kada bandiri da kada kaza da sunan ibada suka ce wai ibada ce har ma kaji ana cewa ga wani bandirin ana kada shi salati yake ko tasbihi yake a lokacin shi ma zikiri ne kuma sai kaga malamai ne a cikin wannan sabga washtabaha ala man huwa ad'afu ilman wa imanan sannan kuma abu ya sake rikicewa ga waɗanda suka fi waɗancan raunin imani da raunin ilimi anna tamattu abi mushadata bi suwar yakunu ibadatan lillah su ma suka dauka cewa kallon halitta mai kyau da su tunanin wai addini ake yi shi ma wai ibada ne kaga wannan rikicewa ce ta samu waɗannan ɓangarori ɓangarorin malamai da ubbadu game da sauraron kiɗa da ɓangarorin jahilai da ƴan da, muridai game da mu'amala da ajnabiya thumma ba'da hadha ad-dalali wa ma fihi thumma ba'du hadha ad-dalalu wa ma fihi min al-ghayy hum arba'atu aqsam to daga baya kuma malam yake cewa ya tantance wannan barna ana iya raba ta zuwa gida hudu zai wani fashin baki akan wannan nau'i na barna zuwa gaba guda hudu mutanen za a iya kasa su zuwa gida hudu wannan duka a cikin adalcin bayani ne kada a yi mutane kudin goro gaba daya na farko qaumun ya'taqiduna anna hadha lillahi wa yaqtasiruna alayhi kama yujadu mithlu dhalika fi kathir min al-ajnadi wal mutanassikati wal amma akwai mutanen da a iya kudircewa su wannan abin da ake magana anan na mu'amala ɗan ɗari ku da cakuɗe da maza da mata da yin bukukuwa da sauransu iya kudirce wasu cewa wannan addini iya gaskiyarsu suna ganin addini kuma iya wannan suke kamar da ake samu yace a cikin sojoji da cikin masu bauta Allah al-mutanassika sune sufaye kenan ko muridai wal amma da sauran talakawan gari akwai mutumin da da abin da yake a cikin dariƙa ko yake a cikin shi'a abin da ya kudirce yana ganin iya gaskiyar shi kenan tsakanin shi da Allah iya abin da ya sani kenan saboda abin da ya taso ya ga ana yi kuma da ikhlasi yake kuma an ce kawo taimako na dukiya ko iliminsa ko lokacinsa ko wata, wata sana'a tashi zai kawo wannan taimakon kuma a tunanin shi wani abin da yake yi yana yi ne yana neman kusanci zuwa ga Allah ka ga waɗannan abin tausayi irin waɗannan mutane a kusa a cikin ko waɗannan 'yan bida a gwanan ba za ka ɗauka musu hukuncin kafirci hukuncin dalala ba a abinda suke bukata shine a tausaya musu a gaya musu gaskiya a nuna musu gaskiya watakila Allah ya sa su gane na biyu wa qaumun ya'lamuna anna hadha laysa lillah akwai wanda sun san cewa ba addini bane wa inna ma yuziruna hadha al-kalama nifaqan wa khida'an suna bayyana wannan abin ne saboda munafurci da yaudara li Allah yunkara alaihim saboda kada abokan tafiyar su dinsan su musu inkari wawula'i min wajihin amsal akwai mutumin da yana da nasibi na ilimi ya taso a cikin bid'a amma yayi ilimi ilimi na gaske ya san ka'idojin ilimi to da so samu ne ya barambara ya fita daga wannan bid'a amma ba zai fita ba saboda wasu masalih nashi ko saboda iyayen shi ko saboda malaman shi ko saboda mukamin da ya samu yana jin tsoron in ya fito ya ce baya yi zai sha zagi zai sha suka za a kore shi in kun lura hatta shiga musulunci akwai wanda yake so ya shiga musulunci amma yana jin tsoron irin wannan matsala ya gane musulunci gaskiya ne ko ta gane musulunci gaskiya ne amma yana tsoron in ya shiga rayuwar shi ko rayuwar ta samu matsala to su ne wannan mataki na biyu din sai su dinga bayyana wannan abin da ake suna nuna cewa daidai ne saboda munafurci da yaudara suna munafunta kansu suna yaudaran mabiyansu da Allah yunkara alaihim idan wani ma za ka gan an zo wurin maulidin ko wata ɓarra zai faɗo ta magana ma da za a ji ba a ji daɗin shi ba kun ya ce a rage yawan kaɗe-kaɗen nan ko jama'a wannan fa ba haka ake maulidi da ba mu masoya annabi ne amma dai jama'a to kaza kaza sai a ji haushin shi in ya je muhalli na gaba ko wata gaita ta gaba sai ka ji ya warware wannan magana saboda an mai kashedi an mai ainihin wato abin nan an nuna mishi ba haka bane ya ce ha'ula'i wa ha'ula'i min wajahin amsalu ta wata fuska waɗannan wanda suke da nasibi a ilimi wanda suka san wannan abin ɓarna ne wanda suke yi kawai don duniyar su mala ya ce to waɗannan sun ɗanfi galmi-galmi lima yurja lahun mina tauba ana sa ran wata za su tuba tunda sun san gaskiya wa min jihatin akhbathu to ta fuska kuma sun fi kowa matsala da annahum ya'lamuna tahrima wa ya atunal muharram sun san babu kyau amma suna yi akwai da yawa zaka dinga zai rawar magana a bakin wasu daga cikin malamai a dariƙa ko in kun kebance kun yi magana da su a gefe zai ga maka cewa wallahi wannan abin fa ba daidai bane ba yadda muka iya ne kawai iyayen mu sun taso suna yi da shi aka samu wallahi ba ɗaya ba ba biyu ba zaka in an yi magana a gefe ko kun yi waya ko kun haɗu a wani waje zai ga maka cewa wannan abin fa mun san ba daidai bane babu shi a cikin karatu amma kuma za ka ji shi fito ya ci gaba da kai sara ga ahalus sunna akai to wannan kaga ta fuskar yiwuwar ya tuba to wannan yafi kusa da ya tuba wata ranar ilimin zai iya rinjayarsa ta fuskar kuma ƙara baiwa ɓarna matsuguni to wannan ku ya fi kowa haɗari na uku wa qaumun maqsaduhum ma wara zalika min al-fashatil kubra abu kuma wadanda suke su tsabaragen yan duniya ne yan tasha ne sun ga ana wata harka ta addini kuma harkar ta bada dama a addinance a cikin harkar cewa za a yi barna su suka shiga karkashin wannan za a bada dama a shawiwi za a bada dama a yi zina za a bada dama a keɓance da ajnabiya za a bada dama a yi rawa a yi kiɗa a yi zage-zage a aibata abokan hamayya to kuma su suna son irin wannan dama su ‘yan wato ‘yan takife ne, to waɗannan su ne wanda maƙasaduhun min zalika ma wara a zalika min alfashir kubara, fatarakan ya kununa min ula'ika zalimina. Wani lokaci ya su zama daga cikin azzalimai, allazi na taƙi duna an na hadin mahabbata, allati la watsa a fi halillahi. Wannan irin ƙaunar wanda babu ruwan Allah da ita, fa yaf'aluna shay'an lillah wa yaf'aluna hadha li ghayrillah sai su aikata wani abu su ce na Allah ne sai aikata wani kuma wanda sun san ba na Allah bane wa taratan yakununa min ulaikal ulaikal ghawina almunafiqina alladhina yudhiruna anna hadhihi almahabbata lillah wato wani lokaci za su zama kaman jinsin wancan na farko wani lokaci zama kaman jinsin na biyu suna aikata wannan barna suna bayyana cewa dan Allah suke wa hum ya'lamuna anna halil shaytan bayan sun san na shaytan kaga anan sun yi kama da waɗancan nabi da suka san ba kyau a farko al'amari kuma sun yi kama da waɗancan da suke kudurcewa lalle addini ne fa yajma'u ha'ula'i baina hadha al-kadhib wa baina al-fashati al-kubra waɗannan sai zama sun hada tsakanin ƙarya da kuma barnar da suke ta fasikanci wa ha'ula'i fi hadhihi al-mukhadana wal mu'akha yudahuna an-nikah waɗannan a wajen wancan dadiranci ɗin da ƙaunatai da suke nuna wa abin nan kyawawan mutane suna yin shi kamar yadda ka san aure fa inna hu yahsulu baina hadaini min al-iqtirani wal izdiwaji ma yushbihu iqtirana az-zawjayn suna mu'amala da hulɗa yadda ka san mata da miji wa yazidu alaihi tara wani lokaci ma su yi wuce ga wani shehi ya da wata sayyada sun shaƙu da juna fiye da shaƙo da ya da matar shi ko wani muridi sun shaku da wata sayyada ta da shakuwar da yau da matan shi kuma kowa ma ya sani ana ganin ma kaman daidai ne babu komai wa yanqusu anhu ukhra wa ma yushbihu tiranan mutahabbain fillahi wal mutaakhain fillahi kaga kauna da mutuntawa da sanin girman juna ya shiga tsakankanin su kamar yadda ake kauna don Allah lakinnal ladina amanu ashaddu hubban lillah amma dai kamar yadda aka sani masu imani sun fi tsananin ƙauna zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wannan yana maka ibin timiya ya san mutanen nan farin sani mana duba ka gaida yake analysis ɗinsu tun daga wancan zamanin har yanzu a haka suke falmuta habbani fillahi ya azumu tahabbuhuma wa yaqwa wa yathbut masu ƙaunar Allah don Allah masu ƙaunar juna don Allah ƙaunarsu takan ƙara girmama ta ƙara haɓaka ta yi ƙarfi kuma ta tabbata bai khilafi hadhihi al-mu'akhat ash-shaytaniyya kuma bayan wannan kauna ta shaytan fa innahu yatarattabu 'alayha anwa'un min al-fasadi akwai barna da ke biyo baya thumma hadha qad yadhharu wa yantashiru hatta qad yusammunahu zawaja kuma yana iya yaduwa ya zama ya bayyana har su dinga kiran shi aure wa yaquluna kaji suna cewa tazawwaja hadha bi hadha cewa na ya auruwa ne kowa na ya auruwanci wato wai sun sakale da juna kama ya fa'adu zarika fa'adul mustahzi'ina bi ayatin lahi kamar yadda wasu fasikai masu istihza'i da ayoyin Allah suke min fujjari fusaki daga cikin fasikan fajirai wal munafiqina da munafikai wa yaqirruhul hadiruna ala zalika wanda suke wurin kuma sai su tabbatar da abin ba wanda zai inkari wa yadhakuna ita dariya wa rubbama ajabahum mislaha mislu hadha mazaj wataƙila ma irin wannan wasa da ra'a da baha ta dinga burge mutane wato an an ga a dinga ganin wani shehi tare da wani kankanin yaro ko wani muridi tare da wata sayyada kullun ana ganin sa shiga fita tare shiga fita in wani ya tambaya ce waya nake ganin wani da sai ce ai ai aure suke yi kawai sai ai dariya a wuce wurin wato har har ana amfani da lafuzza da shari'a ta tabbatar da su ta san hukunce hukuncen sai da su wajen wajen ta'abiri game da barna an san alaƙarsa ta ɓarna ce amma kuma sai a kira ta da aure a gaban mutane ko mutanen su yi dariya kawai magana ta wuce ba wanda zai ce a'a ba fa aure suke ba bai dace suna yin wannan abu wannan duka ana yin shi a cikin gidajen wato a cikin a cikin zawiya na na shehantaka da da barna irin ta shehan ta ta ta ta sufaye Allah ka tsare mu kama anna atiqada hadhihi almahabbata lillahi awjabu liman kana min fujjari fusaki wal munafiqina an ya kula lahum al'amradu habibullah kamar yadda ƙudurce wannan irin ɓarna ta ƙauna ya aujaba ba aujaba ba aujaba ya sanya liman kana min fujjar fusaƙir munafiki ga fajiran fasikancin da munafikai an ya kula kaji suna cewa lahum kaji ana cewa al'amradu habibullah wal multahi aduwullah kaji an ce ai mara gemu Allah yana san shi abin san Allah ne mai gemu kuma abin kin Allah ne sun kaga sun canza wata wani abu da yake cikin karatu sananne wa zalika yu'jibuhum sai abin ya burge su wa yadhakuna sai ai ta dariya minhu na wannan zancen wa hatta attaqada kathirun min almurdani anna hadha haqqun wannan maganganu sufaye suna fada suna maimaitawa har da dama daga cikin shagirai marasa gemu suka dauka da gaske ne asan abu kuma barnar san ana ta fada ana ta maimaitawa sai mutane su dauka gaskiya ne وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم suka dauka aka sashi cikin fadan fadan manzo Allah inna idza ahabba Allahu al-abda nada fi samai ya jibril inni uhibbu fulana suka sashi cewa ai abinda yasa za a gane haka saboda mutane suna son ya shahara a cikin su kaunar waɗannan marasa gemma din waɗannan shagirai ana kaunar su to wannan yana cewa su din Allah ne yake son su sai Allah ya saukar da soyayyar su saboda ma annabi ya ce idan Allah yana son mutum to zai ce wa mala'ika jibril ka so shi har soyayya ta iso cikin duniya haka suka fassara wannan mugu fassara fa yasiru yu'jibuhu an yuhibba an yuhibba wa ya'taqida al-ghawi annahu mahbub sai kaga shi wannan wawa yana tsammanin da gaske ne wai kauna ce ake nuna masa kuma haka abin yake wa zalika anna min fuqaha'il kufati man la yujibu fil lutiyati hadda fit bali ta'zir ce daga cikin barnar da ta abinda ya haifar da wannan barnar tun asali shine an samu wani kuskure daga wasu malaman fiqh wani malamin ba kowa bane al-Imam Abu Hanifa ne Allah ya gafarta mishi duk da malam anan ya ya saye sunan al-Imam Abu Hanifa shi a mazhabin sa na fiqh shine cewa luwadi idan aka kama wani yabi namiji to ba za a mai haddi ba sai dai a mai ta'ziri illa idza asrafa sai in ya tsau ya yawaita an kama shi jiya an kama shi gobe abin ya zama shi musiba fa innahu fihi fa innahu yubihu qatlahu siyasatan nan ma sai dai a kashe shi dan samar wa da al'amarin mafita dan aiwai abin kyakkyawan mu'amala ba wai dan akwai haddi ba a mazhabin Abu Hanifa abinda suke cewa a wannan laifi na luwadi Allah maɗaukakin sarki ya dai ba mu labarin mutanen annabu Lutsu sun yi kuma ya halakar da su kuma ya kira shi fahisha. Walutan idkal liqawmi atatuna alfahishata ma sabakum biha min armin alim. Inna kunna tatuna rijala da sauran duk labaran su da aka yi. Sannan da ƙarshe Allah ya halakar da su ko yace to da Allah yana so a yi mu abin haddi yadda ya faɗi haddin zina da haddin ƙazafi aka tabbatar da haddin sata to shi ma da an faɗi haddin shi ƙarara tun da babu haddin shi ƙarara to ya zama laifi ne amma sai dai a yi ta'aziri kaji fiƙihun da ya kawo to wannan fiƙihun sai wasu suka fake a bayan shi suka ce ba ma wani laifi ba ne ƙaramin laifi ne to daga shi ma bai da haddi shi ne abu hanifa ya ba da wannan fatawa amma sai ya ce idan akwai israfi domin israfin shi ne abin da mutanen annabi luɗin suka yi abu ya baza duk gari kowa yana yi sai ‘yan kaɗan har su ƙi yin aure haƙula'i ba na ci hunna a tsaru lakum su ce ba sa su malama fi ba na ci kamin haƙƙi wanda kalta alau manuri ta haka ya zama babbar annoba da ta baje gari shi ne Allah ya baje su ya darkake su wannan fatawa ta abu hanifa kuskure ce Allah ya gafarta mai malam yace an samu wani mutum cikin malaman fiqh ya bada wannan fatawa wa min al-fuqahi man yujibu fihi hadd zani hadd zani wasu malamai kuma suka ce ai haddin zina kawai ka ashhar qaulai shafi kamar yadda yake shine mafi shahara cikin maganar Imam Shafi in kana so gazance dalla-dalla game da wannan hukumar tafi adda'uwar dawa da Ibn al-Qayyim domin dama littafin gaba ɗaya akan wannan mas'ala Ibn al-Qayyim ya rubuta shi duk abin da ka ji a ciki wanda ba wannan ba to dajiya ce wannan shine asalin maudu'in magana akan hukuncin lutiyya shine abin da ya sa Ibn al-Qayyim ta wannan littafi da aka zaga ya tsawaita magana akai ya ta kawo fatawoyin malamai cikin sahabbai da tabi'ai irin wanda suka ce ma sai an hau da mutum kan dutse a tun kudo shi ya fado ƙasa ya dagargaje wannan shine fatawar sayyidina ali da wasu cikin ɗaliban shi cikin tabi'ai da wanda suka ce in an kashe shi ma sai an ƙona gawar wanda suka ce in an kashe shi ma kar a mai jana'iza a je a wurgar a jeji zance dai mai yawa iri daban-daban to dai ya kakkawo su saboda munin aikin yace wa idan riwayatin an ahmada wannan ita ce riwaya ɗaya daga cikin daga ahmad wa ƙaula abi yusufa wa muhammad da kuma magana abu yusuf al-qadi da muhammad ibn hasan al-shaybani manyan ɗaliba abu hanifa su ma sun saba mishi suka ce a za a yi haddin zina bulala ɗari ga wanda bai taɓa aure ba kisa ga wanda ya taɓa aure wa aksaru fuqaha al-hijazi wa ahli al-hadisi yujibuna qatlahuma jami'a amma mafiyan malaman fiqh da malaman a ƙasar makka da madina sune malikawa kenan da sauransu wa ahli al-hadis da malaman hadisi daukacin su yujibuna qatlahuma su sun ce wanda ya yi luwaɗi da wanda aka yi da shi duka kashe su za a yi ka mazhabi malikin wa mazhabi wa zahiri mazhabi ahmada wa za'ama ba'adul fuqaha ya anna fujurar rajuli bi mamlukihi shubhatun fi dar'il haddi yace wasu malaman fiqhun har ila da waɗannan da hanafiya ne suka ce idan aka samu mutum yana da baiwa yana da bawa namiji sai yayi ya mushi ya mushi irin wannan ya ji mai ta dubura to wannan akwai shubuha saboda mallaka shi da yi wa huwa mujibul ta'zir sai dai a mai ta'ziri kama huwa ahadul qawlain fi wat'i amatihi almuharrama alayhi bi rida'in aw muharramati kamar yadda yake zance haka yake zancen a cikin maganu ɗayan biyu game da mutumin da ya taki bai wassa wadda ta haramta gare shi saboda ta taba shayar da shi ko kuma muharramarsa ce mutum ne ya mallaki baiwa sai a gane wannan baiwar ai da yake yaro ta shaye da shi ta zama uwarsa sau da ka babu sadaka tsakanin shi da ita kuma gane ko da gadon ta yi agun ubansa amma sai zama da yana yaro ya sha nuna ta to yanzu ta zama uwarsa babu sadaka ko kuma a gano tana da dangantaka jini da shi babu sadaka duk da haka sai ya je ya zake mata to yanzu wannan abin da ya zina ne amma ba za a mai haddi ba sai dai a mai ta'ziri saboda shubhan mallaka saboda illa ala azwajin aw malakat aymanuhum wannan duka cikin da ma Abu Hanifa wa aidan fal uqubatu bil qatl inma yakunu fi haqqil balik suka ce kuma uquba da kisa din ga wanda ya luwadi to ya shafi wanda ya balaga ne wa masabi wa amsaluhu amma yaro da kwatankwacin sa fa yajuzu qatluhu idza qatala ma al kufari za iya kashe yaro ne kawai a shari'ar musulunci idan yaro ya zama ya zama soja ya zo yaƙi cikin kafirai amma ba ka bi wani hukunci da ya shafi yaro babu kisa sai aka aka kama mutum yayi luwaɗi da yaro karami ba za a kashe shi sai a kashe shi mutumin kenan ko a kama yara ƙanana suna luwaɗi hukuncin su ba kisa bane fa amma mujarradu fi'lihi fa huwa bi nafsihi fi'lihi huwa bi nafsihi fala yuqtalu bal yu'aqabu bima yasjaru a sami yaro ya aikata haka to ba za a kashe shi ba sai dai a mashi hukuma da abin da zai ja zai ja hannunsa ya dawo da shi kan hanya wa kadhalika an-naw'u thani min al-halal yace haka nan nau'i na biyu na banda aure nau'i na farko na halal shine aure illa ala azwaji nau'i na biyu shine mene wa huwa milkul yamin aw ma malakat aymanu yace fa innal mar'ata qad tamliku ar-rajul ai mace tana iya mallakar namiji a ce ita ce sayyida shi kuma shine bawa war rajulu qad yamliku sabi kuma namiji yana iya mallakan yaro karami bawansa wa qad yakunu fi hadha almulki naw'un min mulki rajuli al'ama a cikin wannan mallakar akwai wani nau'i na namiji ya mallaki baiwa mace kaga zai iya kwanciya da ita fa rubbama ta'at almar'atu bi mamlukiha bi muqaddamatin nikah to ina hukuncin aka samu ita ma macen da take sayyida ta mallaki wani bawa namiji sai ta ji daɗi da shi da kamar runguma ko wani abu makamanci haka shine muqaddimatun nikah aw bin nikahi ko da saduwa mudahata lilistimta'i istimta'i rajulin mulkati tana kwatanta kamar yadda ya halasta ga mutum namiji ya sadu da baiwarsa wa rubbama ta'awwalatil qur'ana ala zalika a iya samun matan ma da in ta haka sai ta kawo qur'ani kuma ta ce ai qur'ani ne ya halasta saboda ai qur'ani ya ce au ma malakat aymanu to ya za a yi da wannan idan aka samu irin mace ta yi haka واعتقدت أن ذلك داخل في قوله أم ملكت أيمانه تقدر شيء وننزلشا كما رفع إلى عمر بن الخطاب امرأة تزوجت عبدها كما إذا أكتبك عمر بن الخطاب قارن وتماتا تا أو رباوانتا وتأولت هذه الآية تي ونن آية فسرت تقداما ففرق بينهما عمر يربى أولا وأدبه يما ياك ونن مجينا تباوى يمشي punishment waƙala wai haka innama hadhihi lirrijali la linnisa'i ce kai canka wannan aya ta maza ce kawai wannan damar ga maza ne banda mata wa kadhalika kathirun min aljuhali wa min aljuhali turk wa ghayruhum qad yamliku min aldhukurani man yuhibbuhum wa yastamti'u bihim da dama daga cikin jahilan turkawa a lokacin akwai su mutanen da yake magana akai cikin mamalik wato yakan mallaki namiji dan uwansa a matsayin bawa yana ƙaunarsa kuma yana jin daɗi da shi wakare ta awwalu ba'dhum ala zalika har su ma yayi yayi tawili cewa illa ala azwaji aw ma malakat aymanuhum wa malakat aymanuhum din shi yana ganin hadda namiji ma kenan wa min al-ma'lumi anna hadha kufrun bi ijma'il muslimin abin da sanan cewa hakan kafirci ne fal itiqadu bi anna az-zukrana halalun kudurta cewa ya halasta mutum ya zake wa namiji bi milkin au ghairi milkin ta hanyar ya zama bawansa ko ba bawansa ba batilun barna ce wa kufrun kafirci ne saboda wato canza dokar Allah ne bi ijma'il muslimina wal yahudi wan nasara wa ghairu dukkanin masu addinin sama ba su yarda da wannan thumma min ha'ula'i man yata'awwalu hadhihi al-ayata wa minhum man yata'awwalu sannan kuma akwai wanda yake sake fassara wata aya daban wadda ba wannan ba ita ce fadin Allah wala abdun mu'minun khairun min mushrikin bawa namiji wanda yake mumini ya fiye mata fiye da mushriki wala yafarqu bainal mankuhi wan naki baya ba mata tsakanin wanda za a aura da wanda yake yin aure kama sai ati marratan kama kama sa'alani marratan ba'dun nasi an hadhihi al-ayati ce wannan ya taba tambaya na game da wannan aya wa kana mimman yaqra'u al-qur'ana wa yatlubu al-ilma yana kanta al-qur'ani ya neman ilimi ba jahili bane fitik wa qad dhanna anna ma'anaha ibahatu dhukuran al-mu'minina a tsammanin shi ayat ta halatta zakke wa namiji mu'mini sai da nuna mishi cewa ba haka bane to kaji wannan duka nau'i na uku kenan mali yake mana magana akai da yace ya raba su nau'i hudu sune waɗanda wani lokaci sun yi kama da na farkon can wanda suke yin abin da sunan iya kudirce wasu kenan sun yi kama da kuma nau'i na biyu waɗanda suke ganin cewa suna sani cewa ba kyau amma suke na hudu wa akharu na qad yajtami'u bihim man yaqulu lahum inna hadhihi mas'alata inna fi hadhihi mas'alati khilafan wa yakdhibu a'immatal muslimina alladhina la wa yukadhibu a'immatal muslimina alladhina la yakunu madhhabuhum zahiratan fi biladihim nau'i na hudu daga cikin masu yin wannan barnar su ne mutumin da zai zai gamu da wanda zai ce masa ai mas'ala ce ta sabani abinda ga ta malam mai hukunta ya ce akwai sabani ne akwai sabani akai sai ya wasu limaman musulunci ƙarya ya danganta musu mazhabin da ba nasu ba musamman a garin da ba a san mazhabin ba mislu an yakuna bi ardin rumi fa yakdhibu ala mazhabi malikin wa ya ƙulu huwa mubahun fi mazhabi malik kawai mutumin da yake ƙasar rum wato ƙasar irin su turkiya da can gabashi har zuwa su afghanistan da sauransu to wannan ƙasar ba a san mazhabin malikiya ba ba kamar magrib bane saboda haka in yabo ba su hukunci sai ce ai akwai sabani ai ya halasta a malikiya saboda ba wanda ya san malikiya can wa minhum man yaqulu hadha mubahun lid-darura wani kuma ya ce ya halasta ne saboda larura mislu an yabqa ar-rajulu 40 yawman ce larura shine kama a ce mutum ya kwana arba'in bai tare da iyalinsa ila amsali hadhihi al-umur allati khatabani fiha wa sa'alani anha yace da ire-iren wannan wanda an sha mun tambaya ce ai mutum ne yayi kwana da kwanaki bi tare da iyalinsa ko zai iya yin auren mutu'a sai ka ji to ai auren mutu'a ai wani ai an yi sabani a cikin sahabbai ma akwai wanda ya halasta kaga wannan mugun magana ce mugun dafi ne na na na, na halasta haram wanda yake faɗa wannan magana ya san cewa wannan sabanin ba abin lura bane saɓani ana lura da shi ne a masail waɗanda suke masail ijtihadiyya wanda babu nusus a kansu wanda watakila ma za ga hujjar da ka rike ka ce a ita wani rike ya ce b the same hadisai da ayoyi ne kowane malami da wuce hatu nazar ɗin shi wajen fasara to wannan shine saɓanin da ake cewa wato la la la la la menene la inkara fi masail khilaf fi masail khilafiyya ba a mutum inkari a mas'ala wadda akwai saɓani irin saɓanin da malamai suka riga suka yanke hukunci cewa wannan saɓanin ba wani abu bane misali saɓani game da karanta fatiha a bayan lima saɓani game da bayyana karatun bismillah ko asircewa saɓani game da mai da hannu akan kirji bayan ruku'u ko sakinsa kada yatsa ko rashin kada ta a cikin ainihin wato tahiya tsefe kai ko rashin tsefe shi ga mace in za ta yi wankan janaba irin wannan saɓanin waɗanda tun da akwai su kuma har yanzu akwai su kuma ba su gushe kuma za ka ga nasoshin ne dai malaman suka yi saɓani wajen fassara su to wannan shine wanda ake cewa la mashahata fi masail masail khilafiyya ko la inkara amma irin wannan wanda an san ko da an yi saɓani to wannan saɓanin ba abun lura bane kuma wannan sabanin mai rauni ne ba yi da hujja wanda ya kawo shi ya kawo shi ko ya dawo daga kan maganar ko ya tuba kamar wannan maganar ta ta auren muta ibnu abbas tabbas ya bada fatawa akai da shi da wasu daga cikin ɗaliban makarantarsa amma ya daga cikin abin da suka dawo fatawar suka daina bada ita ƙarshen rayuwarsu to sai wani kuma ya goyin zai ce ai akwai sabani to haka wani zai bada irin wannan magana akan masail irin waɗannan duk maganar take wato ko da akwai saɓani a kanta irin wannan wajibi ne wato mutum ya faɗa abin da yake shine shine tabbatacce a cikin karatu galima irin waɗannan saɓanin hakaito su in ba a mahallin tattaunawa ce ta ilimi ba ba za ka ga cewa bai da wani bai da wani kyakkyawan sakamako bai da wani alfanu a hakaito su musamman ga mutumin da ke neman fatawa mutumin da yake neman fatawa yadda zai fita mutum da ya tafi karatu ƙasar waje ya je bayi da mata ya shekara ɗaya ko biyu yana jin sha'awar mu'amala da diyamaci ya rasa yadda zai kai kuma ya tambaye ka alga ta malam wallahi mun je wani wa'azi na ji an ce ana ma yin auren mutu'a a ko wasu musulmai da suke shi me kun ka dawo da shi kan hanya kana mai cewa wannan bata ce ce eh to gaskiya ne akwai sabani dan sabani to ka ka ƙara bashi step forward cewa ya kusanci wannan abu to wannan sune nau'i na hudu wanda suke shiga cikin irin wannan barna a ce musu ai kida akwai sabani akan halittun shi ko haramcinsa cikin da aka sai su ce suna saurara ce musu ai maulidi ai malamai sun yi saɓani a kai da ire-iren waɗannan abubuwan da ga da yawa yanzu ana bujiro da su da wannan fuskar to shi ne ke cewa har ma mutum yau malaman musulunci ƙarya ya ce ai sun faɗa alhannun ba su faɗa ba ila amsari zalika hadhihi al-umur allati khatabani fiha wasa'alani anha qawa'ifu min al-jundi wal ammati wal fuqara yace akwai sojoji da suka mun tambaya akan haka akwai gama garin mutane al fuqara sune kamar kauka ce muridai wa kana indahum min hadhihi al itiqadat al fasida alwanun mukhtalifa na tarar da cewa suna da irin waɗannan mugayen tunane tunane daban-daban a kwalwarsu kad saddatuhum an sabilillah wanda hakan ya katange su daga tafarkin Allah da yawa wa minhum man qad بلغه خلاف بعض العلماء في وجوب الحد في بعض الصور akwai kuma wanda ya samu labar waɗanda sun san labarin cewa akwai wani nau'i na na wani mu'amala ta zina ko wata mu'amala ta ainihin wato luwaɗi wadda malamai suka yi saɓani game da shin za a tabbatar da haddi ko babu fa yadhunnu anna zalika khilafun fi fi tahrim sai dauka to wannan haramcin wato sabani akan akan asalin haramcin misali yanzu matar da ta bada kanta akai zina da ita saboda yunwa da tsoron za ta mutu wasu malamai suna ganin babu haddi akan ta zama ta zama ta zama cikin wato garari al-imam al-bayhaqi ya rawaito hadisi akan haka daga sayyidina umar da aka kama wata mata da ciki aka tambaye ta yaya ba ta da aure tace ai gashi gashi ta go tana cikin tsananin bukatar ruwa ne kamar za ta mutu sai to ta samu wani dan fulani kenan za a ce ko mai kiwon raƙuma ta roƙe ba ta ruwa ce sai ya mu'amala da ita ƙarshe ta bashi kanta kuma ta samu ciki Umar ya ce aje a mata haddi sai na Ali ya ce a babu haddi a kanta to kaga sai malamai su sabani akan irin wannan to wani idan ya ji irin wannan sabanin akan wannan waqi'a to sai ya dauka sabanin ma ya shafi asalin hukuncin haramcin kaga ya fada da mas'ala to haka wancan da muka ji a baya wanda ya luwadi da bawansa ko wanda ta yi ta yi zina da bawanta kaga sabanin ya zo ne saboda shubhar mallaka sai wani kuma sai ya fadada zuwa ga asalin mas'alar farubbama qala zalika awita aqadu har ma ya fada ko ya kudirce a zuciyarsa wala yafariqu bainal khilafi ala al-hadd al-muqaddar wa tahrim ya kasa bambancewa tsakanin sabanin da aka yi game da miqdarin wannan abin da ya kamata a yi na haddi shin ayi kisa shin ayi bulala ɗari? ko ta'aziri kawai za a yi wa tahrim da kuma shi kanshi haramcin wa annan shay'a qad yakunu min a'zamil muharramat ya kasa kuma tantance cewa akwai abin da a shari'a haramun ne cikin manya manya abubuwan da aka haramta kaddami wal maitati wal hamil khinzir kaman cin jini da cin mushi da cin naman alade duk waɗannan haramtaccen abubuwa ne manyan haramtattu walaysa fihi haddun muqaddar amma babu haddi akan su waɗannan haramcinsu ɗaya yake da haramcin giya su abin sha ne giya abin sha ne su ma abin sha ne abinci ne watakila a asibiti a wurin nutritionist watakila waɗannan abubuwan guda uku ila da za su yi mutum a jikin shi ya fi ila da giya za ta mai abin da ke jikin mushe da abin da ke jikin jini da abin da ke jikin alhanzir na abubuwan da su iya cutar da jikin ɗan adam wanda su ne manatsu ta harin ɗin to wataƙila abin da ke jikinsu ya fi abin da ke jikin giya ba haka ba ne? to za ka iya ganin likita ma yana shan giya amma zai gaya maka cewa mushe kaza ne naman alaji kaza ne to amma kaga giya tana da haddi amma waɗannan ba su da haddi saboda haka rashin samun haddi tsayayye a cikin alkur'ani game da luwaɗi bai nufin sauƙin al'amarin laifin ko kun gane abin da yake faɗa kamar yadda ga waɗannan abubuwan kowa ya yadda munanan haramun ne amma ba su da haddi ba a faɗi haddi game da su ba walaysa fihi haddun muqaddar thumma zalika al-khilaf qad yakunu qawlan da'ifa tayi kuma wannan sabanin da aka hakaito cewa ai akwai sabani ya zama magana ce mai rauni kamar yadda muka kwatance da magana mai rauni a cikin al'amarin auren muta'a fa yatawalladu min zalika al-qawl ad-da'if alladhi huwa khata'u ba'd al-mujtahidin sai ka ga daga wannan zance mai rauni wanda zance ne da ya faru daga wani kuskure na wani malami mujtahidi wanda ta yi malamin na mujtahidi ma ya samu lada a wannan kuskuren na na na manisa da fa afda wa hadha adh-dhannu al-fasid allazi huwa khata'u ba'd al-jahili aka hada da kuskuren wancan mujtahidi da kuma wannan mummunan zance na barna na wani jahili wa min al-kadhib allazi huwa firyatu ba'd al-zalimi da kuma ƙaryar da wani zai yi cewa ai a mazhabi kaza ma an halasta alalun ba haka bane tabdilud dini daga nan sai a canza addini wa zatu shayatin a fara da'a ga shaytanu wa saqatu rabbil alamin sai a haifar da fushin Allah hatta nuqila anna kaseeran min al mamaliki mamaliki yatamaddahu bi annahu la ya'rifu illa sayyidu kama yatamaddahu al amatu bi annaha la ta'rifu illa sayyidaha wa zawjaha sai aka wayi gari barna ta kai barna sai a samu wani cikin bayi wanda aka san shi yana yin daudanci yana yin luwaɗi har ya fito yana alfahari da cewa shi a harkar luwaɗin nan bai yi da kowa sai mai gidan shi kamar yadda za a iya samun mace ko baiwa za ta yi alfahari da cewa ba ta taɓa sanin wani namiji ba sai mijinta ko sai sai dinta wato haɓar na ta kai ma abin abin cika baki da ita eh wa kadhalika kathiru min al-murdan haka nan da dama daga cikin shagirai din nan al-ahdaf masu kananan shekaru ya tamaddahu bi annahu la ya'rifu illa khadinahu wa sadiqahu aw muwahihi kaga yana cika baki da alfarin cewa shi bai san kowa ba sai abokin dadaransa ko besti ɗinsa ko abokin mu'amalarsa kama ta tamaddahu almar'atu bi anna la ta'rifu illa zawjaha kamar yadda mace take yin irin wannan zancen wa kadhalika kathirun min az-zunati bil mamaliki wal ahdasi min as-subyan hakanan da dama daga cikin masu yin zina da ƴan mata bayi din nan da suke kuma luwaɗi da maza waɗannan matasa kad ya tamaddahu bi annahu afifun amma siwa khadani zai dinga cika baki da cewa shi fa baya shi fa ya, ya takaitu akan wance ne kawai kowa ne wannan dan dadaran nashi kallabi huwa qarinuhu kaz allabi huwa qarinuhu kazauja wanda ko shi suna tare kaman mata da miji au amma siwa mamlukihi allazi huwa qarinuhu ko yace shi ya shi kamamme ne daga duk wani abu kuma bayan wannan bawa nashi wanda suke mu'amala kama ya tamaddahu almu'minu bi annahu afifun kama yadda mu'mini zai iya wato yin makansa kirari da cewa shi kamamme ne illa an zaujatihi aw ma malakat yaminu baya kula kowace mace sai matarsa ko baiwarsa to su ma suna irin wannan alfarin kaga canza ma'ayir canza ma'aune na rayuwa da biyewa shedan da jawo fushin Allah wala raiba annal kufra wal fusuqa wal isyana darajatu ibn timiya zai mai musu dazzanci ce babu shakka kafirci da fasikanci da zunubi matakai-matakai ne wani kafircin ya fi wani zurfi wani saɓon ya fi wani muni wani laifin ya fi wani kama annal imana wal amala saliha darajatu kamar da imani da aiki na gari shi ma matakai ne a cikin littafin ibn timiya abin nan al-furqan bayan al-haqqi wal batila ya tattauna sosai akan wannan ziyaratul iman da da nuqsan hudu yace kamar da Allah yace hum darajatun indallahi wallahu basirun bima ya'malu su suna da matakai daban-daban bayan Allah suna da mataki iri daban-daban a wajensa kowa matakinsa gwargwadon aikinsa da biye shi ga Allah Allah masani ne akan abin da suke aikatawa mai gani ne wa qala ta'ala kuma Allah yace innaman nasi'u ziyadatun fil kufri lallai canza lissafin kwanakin aikin haji da jinkirta shi a wajen aikin haji ko a wajen watan cin riba duka ƙari ne akan kafirci to kaga ashe kafircin nan kuma an samu ƙari qala ta'ala kuma Allah yace fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun wanda suka yi imani sai wannan zance sai ya ƙara musu imani kuma suna wa junan su lale marhaban suna wa junan su albishir wa ammal ladzina fi qulubi maradun fazadatuhum rijsan ila rijsin wanda kuma suke da suke da cuta a zuciyarsu sai ya ƙara musu annakiya akan akan annakiyarsu wa ƙala ta'ala kuma Allah ya ce falamma zagu azaga Allahu qulubahum yayin da suka karkace sai Allah ya karkatar da zakatunsu kamar ƙala ta'ala yuthabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabit Allah yana tabbatar da wanda suka yi imani da magana tabbatacciya wa ƙala kuma yace wala yazidanna kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan kufra da dama daga cikin su abinda aka sauka maka daga ubangijinka zai ƙara musu karkata da kafirci kamar ƙala ta'ala kamar da Allah yace wallazina atainahumul kitaba yafrahu da bima unzil duk waɗannan ayoyin da malai gutsuro mana suna nuni zuwa ga yiwuwar karuwar imani da yiwuwar karuwar kafirci da haka yana nuna kenan akwai zarceceniya wannan abin da ya karu akan wancan kaga yana ya zarce na farkon kenan a bangaren imani ko kafirci duka ya kawo mana waɗannan misalan sai ce fal muttakhidu khadnan min ar-rajuli min ar-rijali ne wannan wan nisa aqallu sharran min al-musafi wanda yake da wata daduru kwaya daya alkhadin ce daduru kwaya daya namiji ne dadaran nan ko mace wato mutum ne yake da wata yake mu'amala da wata mace ba mu'amala aure ba amma da ita kawai akanta kawai ya takaitu ko ita take mu'amala da wani miji wanda ba mijinta ba amma akan shi kawai ta takaitu wannan laifi ne ko to amma girman laifin bai kai girman laifin wanda take mu'amala da mutum goma ba shi ne musafir wata ke karuwa kowa ma mijinta ne ko wanda yake kowa ma bi yake ko mun gani kaga kenan wato laifin ittikhadul khadin bai kai laifin musafaha ba da annal fasada fi zalika aqal domin a wancan na farkon na khadin barnar kadan ce idan an yi muƙara da wannan wal mustakhfi bima ya'tihi aqallu ithman min al mujahir al musta'lib sannan kuma shi dama alkhadin dama galibi a ɓoye ake a ɓoye ake kaga ita kuma da ce mata karuwa da take bin kowa ita kuma dole sai ta bayyana da ta tallan kanta ne saboda haka wanda yake yin barnar shi a boye laifinsa bai kai yawan wanda yake yin barnarsa da yake bayyana ba al-mujahir mai bayyanawa al-musta'lin wanda yake sanar mutane ga gabanar da yake kama fil hadisi anan nabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yake cewa man ibtuliya min hadhihi al-qadurati bi shay'in falyastatir bi sitrillah wannan hadisi akwai kissar wani mutum ne da yazo ya kawo kanshi ya ce yayi zina ya matsa sai an masa hukunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa hukunci kamar da aka san kissa bayan da ya ga masa hukunci sai yake ce mutane sai ya ce mutane wanda duk aka jarabce shi da irin waɗannan kazantar yaje har ya auka cikin wannan barnar to ya sitirta kansa da sitirar da Allah ya masa kai bai bayyana kansa fa innahu man yubdil lana safhatahu nuqim alaihi kitabul kitabullah amma duk wanda ya nuna mana fuskar sai ya ce yayi kaza to babu shakka za mu tsaye da hukuncin Allah kaga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wato boye barnan wani mataki ne na karanta yawanta domin a lokacin da mutum zai bayyana ko ya ambata ko da da sunan tuba yake a lokacin wani zai koya a lokacin kuma mutuncin wasu da dama ire-irensa zai zuba a lokacin kuma zai sanya iyalansa cikin fitina da musibar da basu sani to zaka duk saboda waɗannan wato mafasid din sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk wanda ya je har shedan ya rude shi ya shiga cikin wannan jarabawa to ya ɓoye kan ya ɓoye ce bai faɗa wa ƙarƙalar sallallahu alaihi salama kuma annabi ya ce man satara musliman satara kullahu fi duniya al'akhir wanda ya rufa wa musulmi asiri kaga musulmi na aikata wata barna ba za ka iya mai hukunci ba kai ba alƙali ba ne to ce ka ɓoye kar ka zo ka faɗa idan ka ɓoye don Allah kai ma Allah zai rufa maka asirin naka laifuffukan ranar alkiyama saboda ka ba daidai bane abin da mutane suke gani wani wani tsabar wai wai cin cin kasuwa ne wai mutum ya gana wata barna wai ya zo ya yayata ta a duniya da videos ko da hotuna ko da surutu wane da wance ko su wane sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza don kawai a tallata su a duniya kawai a ta Allah wadare da su wannan bai cikin addinin musulunci da bai cikin kuma mutunci na al'umma bai cikin kuma rayuwa ta sanin ya kamata shi za ka ga irin abubuwan da aka dinga yi a baya na 'yan banga suka zama musiba a cikin mutane kawai su kama mutum mai mutunci daga zargi su zo su dinga yayata shi a duniya su ce yayi sata su yawo da shi duk inda yake da mutunci sai sun je an gan shi sai mutane da yawa irin wannan abu a garin ka duba da suka kare su kuma wanda suka dinga wannan abu ina suke su sun yi wa mutane da yawa irin wannan zaluncin wani ma kawai saboda wata mummunan alaka ko wata badakala tsakanin wani da da wani a cikin su ko na neman aure ko ta kasuwa ko na abu sai su kama shi su cire mai riga su sa mishi tsimma su rataya mai wani abu a wuya a ce mai barawo ne a yi ta yawo da shi anguwa anguwa ana cin mutuncin shi a zo da shi gidan shi a zo da shi wurin sana'a shi wannan babu shi a cikin musulunci babu shi to da irin wannan abin da ake yanzu a social media kowa ya fito ya tona wa dan uwan shi asiri mace ta tona wa mijinta miji ya tona wa mace da irin wannan please hide my id din nan mijina yayi kaza matata ta yi kaza babana yayi kaza duk waɗannan abubuwan ba su da mahalli a cikin addini sai kaga kullun suna ƙara lalata al'umma kun tuna labarin da Malik ta bamu akan tarihin jaridar gaskiya ta fi kawo game da sane cewa an kawo an je an ga ana sane a wata kasuwar kauye aka zo aka kawo babban edita Malam Bakar Imam ko Allah ya gafarta mishi aka ce a sai ce a a kar a saka ba a bayyana barna suka nace sai an saka da aka saka sati na zagawa sai yan sane suka kawo to duk irin waɗannan barnan har abin da yan sanda suke masu laifi a yanzu dinnan 'yan sanda su kawo masu laifi sai sun zo sun sa su a social media an gansu kaga da 'yan uwansu da ma'abotansu da mazowansu kun sa su a cikin wata musiba da damuwa wani yana da 'ya budurwa misali daga wannan barna da ya ta rasa miji kenan ko ba laifin ta bane wataƙila ko ba irin abin da yake take ba sannan wani kuma nan zai koya to haka kuma masu fina-finai da suke cewa wasu ma suna nuna barna wai don a guje ta da anan suke koyawa ka'ida ita da Allah ya ce la yuhibbullahu ad-dahra bis-su'i min al-qawl Allah ya ce innal ladzina yuhibbuna an tashi al-fahishatu fil ladzina amanu wannan yana daga cikin isha'atul fahisha bayyana barna a cikin mu'minai idan barna ta faru a boye to sai a je ai maganin ta a boye in an zo wa'azi ai wa'azi a ce kaza ba kyau kaza ba kyau amma a ce wane me kama kaza a wuri kaza gashi yayi kaza Allah wadaran shi jama'a ku kalle shi wannan babu shi a cikin addini idan da haddi ne na shari'a za a yi mishi to shine Allah ya ce wal yashhad azabahuma ta'ifatun min al mu'minina za a mai haddi saboda yanzu haddin za a gani wanda zai sa mutane su ji tsoron aikata irin wannan abu amma ba wai a nuna yadda ake yin barna har a ce ya bada labarin ya yake ya fasa gida ya yake yi kaza a lokacin yana koya musu barna kaga yadda shine wannan da irin irin abin da malai ya faɗa din cewa wato tabdilud din wa ba'atu shaytan an canza ma'ayirin addini sannan ana biyayya ga shaytan yana gaya wa mutane munanan abubuwan da za su dinga aikatawa da tunanin cewa suna aikata kyawawa ne Allah ya kyauta yace haka nan wa fil hadisi innal khati'ata idza ukhfiyat lam tadirra illa sahibu illa sahiba idan aka boye barna ba ta cutar da kowa sai wanda ya aikata walakin idza ulinat falan falam tunkar darratil jama'a idan aka bayyana ta ba ai inkarin ta ba sai ta cutar da duk mutane wa fil hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu ummati mu'afan nabi yace dukkanin al'ummata kowa zai wanye lafiya illal mujahirina sai masu bayyana barna wa inna minal mujaharati nabi sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin bayyana barna an yabitar rajulu ala dhanbi mutun ya yayi wani zinubi cikin dare wa qad satarahu Allah Allah ya koye masa wannan zinubin fa yusbiha sai wayi gari fa yatahaddasu bi dhanbi ya wayi gari ya baza hotuna ko ya bada labari ko ya zawo ya ce ga abin da aka yi ko ya je faɗa a dandalin da suke zama wa ya ƙulu ya fulan fa'altun lailata kaita wa kaita ya gaya mutane ya ce ai da daddare ya aikata kaza ya aikata kaza auka ma ƙala mala ya ce kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rawaito mana hadisin ne bil ma'ana wannan hadisi yana cikin sahih bukhari da muslim hadisin sahabi abu hurairah sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Allahumma wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh